ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمتنا هدنكم yawa hudu ga watan zulkaida hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1447 daidai da 22 ga watan hudu miladiya ta 2026 kamar yadda dai muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jiboyis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan na ainihin wato kitabu tauhid na sheikh muhammad bin abdul wahab inda muke bibiyar sharhin fatul majid na al'allama abdurrahman ibn hassan ibn muhammad bin abdulwahab wanda kuma muna cikin babi na hudu babin kira zuwa ga la ilaha illallah ma'ana babin da yake maganar kira zuwa ga babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma mun yi darasussuka a cikinsa wanda mun tsaya a darasi na 41 daidai yau kuma za mu tashi a darasi na 42 kuma muna nan cikin hadithin nan na abdullahi dan abbas hadithin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aika mu'az bin jabal zuwa kasar yaman inda yake cewa da shi innaka ta'ti qauman min ahli alkitab فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حديثي نينا إمام البخاري دا إمام مسلم to muna karanta sharhin wannan hadisi da kuma ma'anonin da ke ɗauke a cikin wannan babi muna fi wato shafi na 151 za mu tashi shafi na 152 kenan ɗari da biyu afuwan haka ne ɗari da biyu za mu tashi shafi na ɗari da biyu ƙalil allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al'allama babban malami ibn al-qayyim al-jauzi rahimahullahu ta'ala ya ce wa lihaza don haka ne haɗabar rusulu umamahum mukhatabata man la shakka indahu fillah da haka duk sanda manzannin Allah za su yi magana da al'ummominsu to suna yin magana da su ne game da abin da ya shafi Allah suna tattaunawa suna magana da mutanensu irin tattaunawar wanda bai da kokonto ko shakku game da Allah kamar yadda in za ku iya tunawa Allah maɗaukakin sarki ya riga ya yi programming ɗin ɗan adam akan ya zo shi zai bautawa sai dai idan programming ɗin da aka yi ne na ɗan adam bayan ya zo duniya aka samu matsala ko aka samu wani virus ya shiga cikin wannan programming ya lalata programming ɗin ɗan adam amma in dai programming ɗin da Allah ta'ala ya yi wa ɗan adam zuwansa duniya bai lalace ba ba shi da wani abin bautawa da ya wuce Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ba za ka taɓa samu kana shan wahala wajen fayyace masa da bayanin waye Allah ba shi yasa al'ummomin a manzanni tun da sun san wato Allah ta'ala ya riga ya yi programming ɗin ɗan adam game da sanin Allah shi yasa in sun zo suna magana da al'ummominsu game da Allah za ka ga suna magana da su ne irin maganar wanda baya kokonto game da Allah shi yasa abinda kawai manzanni suka fi mai da hankali a kan bauta wa Allah ma'ana tunda ba, ba kuma mun sha karantawa ɗan adam musulminsa da kafirinsa babu wanda yake da ja game da Allah a rububiya babu Allah ya gaya mana cikin wurare daban cikin alkur'ani cewa ko kafiri wanda yake cikin kafirci aka haife shi a kafirci ya taso a kafirci in ka ce wa ya halicci sama zai ce ma Allah ne wa ya halicci ƙasa zai ce ma Allah ne wa ya halicci rana da wata zai ce maka Allah ne wa ke kashewa da rayawa duk zai ce maka Allah ne da haka in an manzanni suka zo sun san ɗan adam bai da wato ɗaurewar kai game da waye Allah da haka in suka zo abinda suke mai da hankali a kai to tun da ka yadda wanda ya halicce ka shine Allah ya halicci sammai ya halicci kasai ya halicci wato rana da wata da sauran halittu to ai babu wanda ya dace a bauta sai Allah da haka tun da sanin wannan sanin yana nan a cikin zuciyar dan adam kawai abinda ake yi wa dan adam shine a yi kokarin saita shi zuwa ga bautawa wannan wanda ya riga ya san akwai shi kuma ya yarda da samuwarsa ina fata an gane to shi yasa sai ibn al-qayyim yake cewa manzannin Allah in ka fahimce su in suna magana da al'ummomin su magana suke da su maganar wanda bai da kokonto game da Allah wa innama inda kawai manzannin Allah suke ƙara fashin baki da sharhi da bayani da'awatuhum ila ibadatillahi wahda kiran da manzannin Allah suke yi zuwa ga abauta wa Allah shi kadai Allah nan da ka sani na sani to mu dawo da ni da kai mu bauta masa shi kadai abinda manzannin Allah suke kenan ba wai zuwa za su yi ta zuwa suna ta cewa ai wanda ya halicci sama kaga sama kaga kaza ai to ai wanda ya halicci ta ai shine ba sa wannan saboda sun riga sun san kamar tahsilul hasil ne abinda dan adam ya sani ne kuma kake sake maimaita masa da haka in manzanni suka zo kawai abinda suke kokari su kira mutane zuwa ga bautawa ubangijin da su da al'ummomin duk sun yadda akwai shi la ilal iqrar bihi ba wai kiran manzanni ba suna kiran al'ummomin su bane zuwa ga yadda da Allah ba suna kiran al'ummomin su bane zuwa ga yadda da samuwar Allah sun san cewa al'ummomin su sun san akwai Allah sun yadda akwai Allah sun kuma yadda da samuwarsa faqalat lahum shi yasa manzanni suka ce da al'ummomin su a fillahi shakkun fadiris samawati wal ard ka gani ba yanzu akwai wani kokonto game da samuwar Allah bayan shi ne mahalicin sammai da ƙasa kamar yadda ma'abocin hankali baya inkarin sama babu mai lafiyayyen ƙwaƙwalwa da za ka zo ku yi magana da shi ce wai bai san sama ba babu wani mai lafiyayyen hankali da zai ce ma ya jahilci ƙasa ya ce ma bai san mecece ƙasa ba to kamar yadda ɗan adam bai jahiltar rana in ta fito bai jahiltar wata ya san akwai rana ya san akwai wata to ya san akwai Allah da haka babu wani kokonto game da samuwar Allah fawujuduhu subhanahu samuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa rububiyyatuhu da ubangijintakarsa wa ƙudratuhu da ikonsa azharu ai wannan shi ya fi fitowa sarari min kulli shay'in fiye da dukkan wani abu da ya fito sarari alal idlaq ka faɗi saki ba kai duk wani abu da ba ka buƙatar wani description a kansa sai an sake ma describing an yi maka bayaninsa saboda ya fito ƙarara to samuwar Allah da ubangijintakarsa da ikonsa ya fi dukkan wani abu da ya bayyana maka bayyana shi sa da manzanni suka zo ba sa ɓata lokacinsu wajen sake gaya wa mutane samuwar Allah da ƙudurarsa da rububiyarsa saboda bayyanar samuwarsa bayyanar ikonsa bayyanar ubangijin takarsa ya fi dukkan wani abu da kake gani a sarari ya fi shi bayyana fahuwa azharu lil basair ubangiji ta'ala ya fi bayyana ga basira tunaninnika dukkan wani tunani da yake yadda da wani abu to ya kamata ya yadda da samuwar Allah don haka wa fahuwa azharu samuwar Allah ya fi fitowa sarari lil basairi ga masu gani da ido ko ga masu basira mina shamsi fiye da yadda rana take bayyana lil abusari ga masu gani da ido kaga duk wanda yake da lafiyayyen gani ai zai ma bayanin rana zai gaskata bayyanar rana to samuwar Allah ya fi rana bayyana bayyanar samuwar Allah maɗaukakin sarki ga masu hankali ya fi bayyanar rana ga masu gani da ido idan mai gani da ido zai yi inkari game da rana to ma'abocin basira zai yi inkari game da sabuwar Allah kamar yadda duk mai gani yana tabbatar da rana da wata to haka duk mai basira yana tabbatar da samuwar Allah da ainihin ikonsa da rububiyarsa wa abiyanu lil uqul kai ubangiji ya fi bayyana ga hankula min kulli ma ta'qiluhu sama da dukkan abin da hankula ke hankalta dukkan abin da wani mai hankali ke hankalta to hankula sun fi hankalta wato ubangiji ta'ala ya fi bayyana wato ga hankula sama da dukkan abin da hankula ke hankalta wato ƙirru bi wujudi sannan dukkan hankula suna yadda da samuwarsa fama yunkiruhu illa mukabirun bi lisani babu wanda zaka dinga jin yana inkari ko wanda suke cewa su ba su yarda da Allah ba sai dai ne cha sai waye sai waye duk ƙarya ce yanda mutum bai inkarin samuwa hankalinsa kamar yanda mutum bai inkarin yunwa bai inkarin kishirwa bai inkarin bakin ciki ko farin ciki bai inkarin yunwa bai inkarin rashin lafiya to bai inkarin samuwar Allah wanda duk kaji yana inkarin samuwar Allah mukabir ne da harshen sai ke girman kai ce bai yadda da samuwar Allah ba ma zuciyarsa ma tana cewa ƙaryar ka ta sha ƙarya na fata an gane a baki dukkan ikirari mai ikirari game da wani kokonto game da samuwar Allah to a baki yake fada shi yasa yake cewa babu mai inkarin samuwar Allah illa mukabirun bilisani in ba mai girman kai ba kuma girman kan iya fatan baki da harshensa amma wa kalbuhu zuciyarsa wa aqaluhu da hankalinsa wa fitratuhu da fitrar da aka halicce shi akai kulluha duk waɗannan tukazzibuhu suna ƙaryata shi wai duk wanda kaje yana cewa babu Allah hankalinsa yana cewa ƙarya kake zuciyarsa tana cewa ƙarya kake ɗabi'ar da aka halicce shi akai ita ma tana cewa ƙarya kake kuma duk mai inkari game da samuwar Allah shi kansa ya san ƙarya yake ƙala ta'ala Allah ta'ala yace Allahu Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha Allah madaukakin sarki ba shine wanda ya ɗaukaka sammai ba tare da wani dirka ko wani matokari tarawnaha da ya tokare sammai da kuke gani ba mun sha ba da wannan misali yanzu wannan benen da ke saman masallacin nan sai da aka yi masa shiri aka yi masa tanadi aka zuba wato bim bim aka zuba filas ga sunan muna ta kallon su sannan ya iya daukan wannan sama duba gaba ɗaya masallacin murabba'in sanawa takun sanawa yanzu ta nan gaba ta yamma ta kudu da arewa ka duba iya faɗin masallacin amma dubi irin dirkokin da aka yi don su ɗauke shi amma Allah maɗaukakin sarki ya halicci wannan falalan saman da gairi amadin tarawunaha wannan hatsi an gaya maka wannan wanda ya halicci wannan akwai shi ba tare da wata dirka ba ba tare da wani wasu ginshiƙai ba tarawunaha da kuke gani sun mastawa alal arshi sannan Allah ya daidaita al arshi wa sakhara shamsa wal qamara ya hore rana da wata kullun da ranar da wata ya jiri li ajalin musamman kowannensu yana aiki ba dare ba rana yana gudana ne zuwa ga wani lokaci abin ambato akwai lokacin da aikin rana zai tsaya cak akwai lokacin da aikin wata zai tsaya cak amma yanzu suna gudana ne kafin su cimma ajalin tsayawarsu yudabbirul amra allan da ya halicci sammai dinnan ba tare da wasu ginshiƙai da kuke gani da suka tare samman ba sannan kuma ya hore rana da wata yake tafiyar da aikinsu ba tare da cin karo ba yudabbirul amra shi dai wannan allah shi ke gudanar da al'amura dukkan al'amuran da kaga suna gudana a nan duniyar shi ke gudanar da su yufassilul ayati shine yake bayyana ayoyi daki-daki wai Allah yana muku bayanin ayoyinsa ne la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinuna wai dan ku zama masu yaqini da sakankancewa game da hatsuwar ku da ubangijinku suratul ra'd aya ta biyu ila akhiril ayat har zuwa karshen ayoyin da suka biyo wannan qala shaykhul islam shaykhul islam ibnu taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce wa ƙadu ulima bilit ɗirari min dinin rasuli sallallahu alaihi wasallam wannan sanannen abu ne an sani kuma sani ta fuskar tilas ta fuskar larura game da addinin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wattafaqat alaihi ummatu al'ummar duniya gabaki ɗaya sun haɗu akan haka anna aslal islami cewa asali tushen musulunci wa awwala ma yi umaru bihil khalqa farkon abin da ake umartar halittun Allah da shi shahadatu Allah ilaha illallah wannan tilas ne duk mabiyin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ilimi bane wanda sai an yi dogon karatu ake gano shi ilimi ne yanda ba wanda ya koyar da kai jin yunwa ba wanda ya koyar da kai jin kishirwa ba wanda ya koya ma kuka ko dariya to haka kuma sanin akwai Allah kuma shi kaɗai ne abun bauta wannan abu ne wanda saninsa darura ne kamar yadda ba ka iya rayuwa sai ka ci ba ka iya rayuwa sai ka sha to darura ne darura ne ci kenan tunda ba za ka rayu ba sai ka ci darura ne sha ba za ka iya rayuwa ba sai ka sha shakar iska larura ce to haka kuma sanin ba abun bautawa da gaskiya sai Allah larura ne wannan al'umma gaba ɗaya sun haɗa kan haka cewa asalin musulunci da kuma farkon abin da ake umartar halitta da shi shine shahadatu Allah ilaha illallah shaidawa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma hakika annabi muhammadu manzon Allah ne fa bidhalika yasiru al-kafiru musliman kaga da wannan kalmar ne fa kafiri yake zama musulmi kafiri yana faɗan wannan kalma ya zama musulmi shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah da wannan jumla yasirul kafiru kafiri yake rikidewa musulman ya koma musulmi wala aduwu abokin gaba da fadar wannan kalma ne yake rikidewa waliyan ya zama masoyi wal mubahu damihi wa mali wanda jininsa yake halatta dukiyarsa take halatta da faɗin wannan kalma ne yake zama ma'asumu dami wal mal jininsa yake zama tsararren jini dukiyarsa take zama tsararriya thumma in kana zalika min qalbi sannan aka yi nasara aka yi sa'a wannan kalmar shahada daga zuciyarsa take faqad dakhala dakhala fil iman to wannan ya shiga cikin imani wa in qalahu bi lisani in kwa iya fata bakinsa ya ce shahadatu Allah ilaha illallah ko ashhadu Allah ilaha illallah wa anna Muhammadu Rasulullah ashe bai je zuci ba ashe wannan kalmar bata je zuci ba iya bakinsa ta tsaya duna kalbihi bata shiga zuciyarsa ba fa huwa fi zahiril islam a zahiri musulmi ne duna badin duna badinil iman amma ba boye ba boye ba mai imani bane wanda ya faɗi wannan kalma kuma ta shiga zuciyarsa to wannan shine ake cewa imani ya shiga zuciyarsa amma wanda iya fata baki ya faɗe ta bata je zuci ba a zahiri zahirul islam yana bayan musulunci yana a bayyana shi musulmi ne duna baɗin iman amma a baɗininsa ba shi da imani qal shakul islam ya ce wa amma idan lam yatakallam biha amma idan mutum ya ki furta wannan kalma ma'al ƙudurata tare da yana da ikon da zai furta ta amma akai akai ya ki furtawa fahuwa kafirun wannan shi ake kira kafiri bittifaƙil musulmina wannan gaba ɗaya al'umman musulmi sun haɗu akan haka batinan wa zahiran baɗini da bayyane inda salafil umma a wajen magabata na wannan al'umma wa a'immatiha da malamai na wannan al'umma ko jagorori na wannan al'umma wa jamahirul ulama da jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan cewa duk wanda yake furta kalmar shahada da bakinsa kuma yana da ikon ya furta wannan shine kafiri wanda ko ya furta iya fatan bakinsa bata je zuciya ba wannan ba musulmi bane a zahiri dai za a baka da yadda ka iya tun da ya furta ta kuma kai baka san zuciyarsa ba za ka ci gaba da mu'amala da shi a matsayin musulmi amma a wurin Allah ba mai imani ba intaha قال المصنف رحمه الله وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وفيه أتكن ونن حديثي ذا مفهمت أن الإنسان الشيء متن قد يكون عالما zai iya zamantowa masani ko malam ba ta ɗaya ƙasa ya'ani aliman bi ulumin duniya ka iya samun mutum masani ne game da ilimin mukan duniya masanin tattalin arziki ne masanin kimiyyar sararin samaniya ne masanin kimiyyar cikin ruwa ne masanin kimiyyar tsirrai ne masanin kimiyyar ɗan adam ne masanin kimiyyar ƙarafa ne za ka iya samun mutum masani ne masani ne a abin da ya shafi ilimin muka na duniya a aliman ko kana iya samun sama masani ne li'ulumin dini ga ilimomi na addini walakin na halata masu kalbahu wala aqidatahu sai dai za ka samu wannan kalma ta shahada har yanzu ba ta taɓa zuciyarsa ba wala aqidatahu ko aqidarsa ko wannan ilimin da yake da shi bai shafi zuciyarsa ba bai shafi aƙidarsa ba li'annaha domin duk ilimin da kake ganin ya tara ko da na addinin ne ta'allama halin duniya shi fa karatun nan da kaga yana ta ya koye shi ne don duniya bari gani ya je ya karanta islamic studies a makarantar jami'a ya je ya yi digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi digiri na uku ka ɗauka ya karanci addini ya karanta ne don ya fahimci addini ya yi riko da addini ya aiki da sha'a ya yi wannan karatun duk wannan qualification ɗin da ya tara duk ya tara shi ne don duniya kana iya samun irin wannan kana iya samun kuma ga wani dukkan requirement na ilimin mukan duniya ya tara yana da su yana da certificate certificate kala kala na saminoni da ya je amma kuma jahili ne game da kalmar shahada kana iya samun wani ma ilimin mukan sun danganci ilimin mukan addini amma kakka ɗauka wannan ilimin mukan suna da tasiri a aƙidarsa suna da tasiri a zuciyarsa suna da tasiri a rayuwarsa domin ilimin muka ne da ya koye su da duniya dan duniya wali yuqala bari ma ka ya yayi ilimin ne dan a ce alimun a ce ai wani dakta ne ai wani prof ne ai wane shehun malami ne ai wane ustaz ne ai sheikh ne ya kai karatu ne dan a ce shi malami ne fa huwa muhtariful ilmi shi wannan yana sana'a ne da ilminsa shi ilminsa na sana'a da aka duk wa'annan abubuwa da ya tattara na kwalaye duk manufarsa ya samu wani babban matsayi ya samu wani babban mukami ya samu wani aiki mai tsoka don ya dinga samun kuɗi وقد يكون عارفا حاذقا في هذه الهرفة kuma ana iya sa'a ma ka ganshi ƙwararre ne kuma mai hazaƙa fi hadihil hirfa a irin wannan sana'a ta ilimi ko ilimin na duniya ko ilimin na addini kana iya samun sa ya ƙware ba ƙarya in yana yi zaka san lalle wannan gogagge ne ya ƙware kuma haziki ne walakin na hula yan tafi fi nafsihi bi ilmi amma shi fa a karan kansa baya amfani da iliminsa baya amfani da ilimin li'anna ilmahu fi nahiyatin wa aqidatahu wa dinahu ma taqalid al-awam wal jumhur fi nahiyatin ukhra domin zaka same shi ilimin sa fi nahiyatin yana can wata nahiya wa aqidatahu aqidarsa wa dinahu da addininsa ma'a taqalidil awam shi kuma yana rataya shi ne da koyi daga magarin mutane wal jumhur da mafi yawa fi nahiyatin ukhra aw nahiya daban a ganshi malami ne na addini ya karanci addini amma iliminsa daban aqidarsa daban ilminsa yana wata nahiya aƙidarsa ka rantse da Allah bai yi karatu ba ka rantse yanzu wanda zaka gan shi yana da wata muguwar aƙida kuma in ka sai ka je yana jan ana ja masa aya yana fassarawa ka je ya san larabci ila ma gwani ne na gwanaya a larabci ya dinga cin gyaran ka na hawo in kana ya koke a larabci amma Allah ba shi da aƙida mai kyau wannan za ku ma shaida ne za ku yi ta ganin irin wannan da yawa sai mutum ya zo yana karatu kawai sai ka ji kaf gaba ɗaya ya sauka daga kan layi kawai ya shiga daji na fata an gane ana samun irin wannan wa hadha halu aktharul ulama mala yace wa hadha halu aktharul aktharul ulama ar-rasmiyyin al-yau yace wannan shine mafi yawan wannan shine halin mafi yawan malaman gwamnati a yau aslahahumullahu Allah ya gyara su ce mafi yawan malamai da suke aikin gwamnati ko malaman gwamnati shine arrasimiyina malaman gwamnati mafi yawan su ba duka ba dukkan su in kaji ya tafi karo karatu dan ya samu grade level din sai karu ne ba wai dan aqidarsa ta karu ba ba wai dan imanin sa ya karu ba ba dan kyawawan ayyukansa dan ya ƙara gane addini ba in kwa dama ba malami ne da ya shafi addini ba zai je ta faɗaɗa karatu ne dama dan duniya ne amma fa shi a ilimin addini zero ne duk ilimin da ka sani wanda ya danganci duniya ya samu kaso mai tsoka a cikin wannan ilimin ya san shi amma kuma game da abin da ya shafi addini ba shi da wato wato wato kaso komai kankantarsa a ciki wa huwa la ya'rifu ma'ana la ilaha illallah kana iya samun mutum masani ne amma wallahi bai san ma'anar la ilaha illallah aw ya arifuhu ko kuma ya san ma'anar tata wala ya amalu bihi amma baya aiki da ita to ana iya samun wannan qultu fama akthara haula la katharahum Allah ta'ala qultu malaiki cewa nace fama akthara haula kayi mamakin yawan fa irin waɗannan malaman a wannan zamanin la katharahum Allah ta'ala kada Allah ya ci gaba da yawaita mana irin waɗannan a matsayin malamai قوله فإنهم أطاؤوك لذلك من كوما cikin hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara ya ce wa Mu'az bin Jabal fa inhum ata'uka lidhalik ay shahidu idan suka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma suka shaida Muhammadu manzon Allah ne shine ma'ana in sun maka biyayya akan haka wanqadu lidhalika kuma suka miƙa wuyansu akan haka fa'alimhum to sai kuma a tafi sadara ta gaba sai a tafi gaba ta gaba sai kuma ka koyar da su anna Allah haftara da alaihim khamsa salawat sai kuma ka koya wa mutane Allah ya farlanta musu salloli guda biyar kenan farkon abin da ake karantar da dan adam tauhidi ne da aqida abin da ake fara koya mutum kenan ko yara kafin ma a ce su fara sallah kamata ya sani irin abubuwa na tauhidi na sanin Allah maɗaukakin sarki shi kamata dinga ɗora yara domin malamai masu tarbiyya malaman tarbiyya duk sun yi bayanin irin wannan ko magana yaro ya fara yi a fara koya masa la ilaha illallah sadara ai ta maimaita masa wannan ai ta maimaita masa in ya zauna muhammadun rasulullah sentence ya cika kenan za ka dinga jin san ma ba koya masa ba za ka ji ya kama wani shirman yana ta yi musamman daidai gabar da yake koyan magana malaman tarbiyya suka ce alakana masa wannan yana ƙara girma kuma kana fasa masa ma'anarta kuma ma'anar daidai yadda fahimtarsa kwakwalwarsa za ta iya ɗauka duk rashin tauhidi ingantacce fa da ake tarbiyyantar 'ya'ya a kai shi fa ke sa fa ta dambarwa da mutum bayan ya girma akan tauhidi abu ne bai san shi ba bai taso a kansa ba ba haka aka gina shi ba tafiya ta yi nisa kuma kada aka ce masa wai hanyar da yake bi ba daidai ba ne shi sa za ga sai an yi fama amma da iyaye da malamai za su dinga tarbiyyantar a gino tun daga grassroot a taso a haka za ga ba ka da matsala yanzu lokacin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga za ga lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abdullahi dan abbas ya gulam inni uallimuka kalimat yana karamin yaro ne ba dan kaka ce in ka makara ma an kace wai sai ya girma za ka koya masa tauhidi ko za ka sanar da shi waye Allah abdullahi dan abbas yana yaro annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya gulam kai da kaji gulam ai ka san yaro ne inni uallimuka kalimatin dogon hadisi ce zan koya maka wani karatu ihfazillaha ya fazka ka kiyayi Allah Allah zai baka kariya yana yaro ihfazillaha tajidhu tujahaka yace ka kiyayi Allah in ka kiyaye shi zai ma jagora wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ta'anta fasta'in billah abdullahi dan abbas yana yaro manzon Allah ya koya mai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka tashi bauta kakka bauta kowa sai Allah kakka nemi taimakon kowa sai Allah ya kuma ƙara masa wani tauhidi ce kaga duk duniyar nan in za ta haɗu don ta amfanar da kai ba abin da za su iya tsina nama sai abin da Allah ya riga ya rubuta za ka samu sai kaga duk duniyar nan da za su taru don su yi maka makirci su yi maka makida su cutar da kai ce wallahi ba za su iya cutar da kai ba sai da abin da Allah ya kaddara dama zai same ka yace kaga rayuwar nan an gama komai rufi'atul aqlam wajaffat so yana yaro fa ban sani ba ko na taba zama da yaro na na karantar da shi wannan hadisin ban sani ba kai ma ko ka taba zama da yaran ka kanana ka koyar da su wannan hadisin yana yaro Abdullahi dan Abbas yanzu wannan ka ya girma ka dinga kokawa da shi wajen in zai nemi mulki ko zai nemi kuɗi har sai ya ratse sai ya bu bokaye sai ya bu yan tsubbu ba ka buƙatar irin wannan amma ga mutum malam ya cika ta kowane ta kowace fuska amma fanko ne a abin da ya shafi tauhidi dan ka zo ka karantar da mutane sallah sun iya sallah ba tauhidi ya yanzu kayi baya ba zani shi sa duk manzannin da Allah yake fara turowa ba sallah suke koya mutane tauhidi yake fara koya mutane kai lahallari ma abin da ya ce wa kina awwalu ma yajibu alal mukallafi tasihu imani malam mai lahallari tun kana karami da aka kai ka islamiyya ko aka kai ka zaure farko malam mai lahallari cewa ya awwalu ma ya jibu alal mukallafi sai ce tasihu imanihi to daga nan ne sai ce summa kai da kaji summa ka san sannan daga baya kenan summa ma'arifatu ma yuslihu bihi fardu ainihi ka ahkamis salati wa taharati wa siyami haka mai ahalari yace daga baya kenan da aka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam adan yace to in mutane ka gina su akan tauhidi ka gina aqidar mutane mutane sun yadda ba mai yi sai Allah ba abun bauta sai Allah ba mai hanawa sai Allah ba mai bayarwa sai Allah mutane in ka gina su akan haka sauran tubalan da zaka gina din za su yi maka sauki yanzu duk wanda tauhidi ya ratsa shi ba za ka sha wahala da shi ba a sallah ba za ka sha wahala da shi ba sallah za ta yi masa saukin yi wannan in yi kuɗi ka ce fitar da zakka ba za su dinga kokawa da shaidan ba zai fitar ai ya san Allah ya san ba da abin ya zo ba kuma ya san wanda ya bashi kuma ya san girman wanda ya bashi kuma yana tsoron saba wanda ya bashi da haka ba sai kai masa hisabi ba zai zauna shi kadai ya lissafin kuɗinsa ya ba wa inda Allah ya ce a ba haka bukatar wannan to amma ba tauhidi mutum yana ganin wayansa ne ya bashi dabararsa ce ta bashi shi ma da ya sha wahala ya nema baya kawo Allah cikin nemansa baya ganin nemansa sa hannun daga Allah ne in ma abu ya sa ya ja baya cewa yake an sa ma hannu da aka ya samu ba wanda ya sa ma hannu amma da bayan ya samu ne kuma aka sa masa hannu da abubuwa sun fara ja baya cewa Allah hannu aka sa masa baki ne duk ba akwai irin wannan so saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'az kaga mutanen nan ahlul kitabi farko ku je ku bi ta ayi ta ta kare su yadda ba abun bautawa sai Allah ni manzon Allah ne shike kaga an kai wannan a matsayinka na malami mai wa'azi a matsayinka na mai karantarwa ɗalibai kake karantarwa ƙanana mata ne matan aure ne yan mata ne wallahi kayi gagaruman nasara sauran abubuwan duk za ga cikin sauƙi suke hawa yace sun yi wannan fa a'limhum sanar da su anna Allah haftarada alaihim khamsa salawatin Allah ya farlanta musu salloli guda biyar wallahi in ba cikakken shimfiɗa ba tauhidi wallahi sallah biyar ɗin sai ka samu mutum baya iya yin su matasan mu nawa ne ba sa sallah ko kuma in yayi ga dama in ya ga dama ya ki ko kuma ma sai ya hada su biyu uku kawai ya hada yi su lokaci daya fihi anna salata a'zamu wajibin a cikin wannan gaban ne zamu fahimci ashe sallah ita ce wajibi mafi girma ba'da shahada ce ni bayan kalmar shahada babu wani abu a musulunci da ya kai nauyin sallah in ka cire kalmar shahada in ka cire shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah abinda ke biye wannan sallah qala an-nawawi imam an-nawawi rahimahullah yace ma ma'anahu menene ma'anar wannan gaba annahu yadullu ala anna al-mutalabata bil fara'id fi dunya la takunu illa ba'da al-islam wannan hadisi ko wannan gaba tana nuna ashe ba a neman mutum ya aikata wasu farillai a nan duniya sai bayan ya musulunta wala yalzamu min zalika Allah ya kunu mukhatabi na biya amma wannan bai lazumta ya zama in ana maganar tsaye da sallah ya zama ba da su ake magana ba ma'ana ta sanda aka ce aqimus salata har wa'anda ba musulmi ba an umarce su da tsaye da sallah amma dai ka sani cewa dukkan farillai ba a neman mutum ya yi su sai bayan ya musulunta mutum ba zai zo ba ya ƙiya musulunta ka ce ya dinga ba da zakar dukiyarsa ya bai musulunta ba ka ce ya yi azumi bai musulunta ba ka ce ya yi ya tafi aikin hajji an gane ko da haka kuma wannan baya lazumta cewa wala yalzamu min zalika rashin karbuwar sallah da sauransu in mutum bai musulunta ba ba kuma ya lazumta cewa la ya kunu mukhatabi na biha su waɗanda ba sa sallah ko waɗanda ba su musulunta ba baya nuna ba za a neme su ba za a yi musu magana da su yi sallah ba wa yuzadu fi azabihim bi sababi hafil akhirah kuma za a ƙara musu azaba ta sanadiyar kin yin sallah a lahira kaga dai dama ba musulmi bane akwai hukuncin ƙin musulunta da suka yi akwai kuma hukuncin ƙin yin sallah wa sahihu zance mafi inganci annal kuffara kafirai mukhatabuna bi furu'i shari'a in ana magana akan sauran rassa na shari'ar musulunci har da su ake magana da haka da Allah ta'ala ce wa aqimus salata wa atuz zakata da kowa da kowa ake musulmi yana ciki a cikin wannan magana har da kafirai su ma an ce su tsaye da sallah su ba da zakka in suka ki tsaye da suka ki tsaye da sallah suka ki ba da zakka to Allah zai caje su ranar tashin alkiyama akan kin yin sallah da kin yin zakka ai Allah ya gaya mana cikin suratul muddathir ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin me ya shigar da ku cikin wutar sakara aka tambayi kafirai suka ce ba ma sallah kaga shi wannan ya nuna rashin yin sallah so ka a ce ai to tunda ba musulmi bane ai sallah ba wajibi bace akan sa a wajibi ce akan sa kin yi yake shi yasa ranar tashin alkiyama an yace sai yayi wa Allah bayanin me yasa yake yin sallah al-ma'muru bi al-ma'muru bihi wal manhi anhu da haka duk abin da aka yi umarni da shi a shari'a ko abin da aka yi hani haddasu a ciki wa hadha qaulul aktharina wannan shine ra'ayi da kuma qaulin mafi yawan malamai intaha qauluhu fa alimhum anna Allah haftarada alaihim sadaqa fadin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace ya kai mu'az idan har suka yi sallah to bai yiwa faraba sallah da zakka in dai tauhidi ya samu kuma mutum ya zama regular customer a sallah Allah ba za a dinga kokawa da shi akan zakka ba in ku kaga wannan to gaskiya a tauhidin mutum akwai matsala ko a sallolinsa duk wanda kaga ana rigima da shi ana gwagwaga da shi akan zakka yana kin fitar da hakkin Allah na zakka to sallarsa akwai ayi tambaya akai domin gaba ce da aka ce in mutum yayi sallah sai manzo Allah ya ce wa mu'azu fa alimhum ka karantar da su anna Allah haftarada alaihim sadaqa Allah ya farlanta musu zakka amma tunda an san yanda dan adam yake da kuɗi sai aka ce to ukhazu karba za a yi akwai mutanen da imaninsu ya kai ko ba karba ba zai zauna ya yi lissafi ya fitar da abin da yake na haƙƙin Allah na zakka ya bayar ina fata an gane wannan imaninsa ya kai haka akwai kuma wanda sai an ji an ce mun zo karɓar zakka shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ce tu'khadhu min aghniyaihim zakkar ba ta za a mawadata ku cire zakka ba karɓar ta za a yi daga wajen mawadatan su manzo Allah ce faturaddu ala fuqara'ihim sai a mayar da wannan zakkar zuwa ga talakawan su fihi dalilun ala anna zakata aujaba al-arkani ba'da salah wannan gabar ta nuna dalili ne akan cewa ashe zakka ita ce wato rukuni mafi wajaba bayan sallah a cikin rukunan musulunci in ka cire kalmar shahada babu rukuni mafi zama wajibi bayan sallah irin zakka wa annaha tu'khadhu min al-aghniya kuma ana karbata ne daga mawadata wa tusrafu 'ala al-fuqara a sarrafa ta zuwa ga talakawa wa inna ma khassa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-fuqara abin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kebance talakawa yace su za a ba zakka anan li'anna haqqahum fi zakati akidu min haqqi baqiyatil asnafi thamaniya saboda haƙƙin talakawa a zakka haƙƙinsu ya fi ƙarfi sama da ragowar masu haƙƙi a zakka nau'o'in nan guda takwas ba wa talakawa zakka ya fi ƙarfi wajabcin fiye da bawa matafiya fiye da bawa wayanda ake bi bashi fiye da bawa wayanda suke mu'allafati qulubum fiye da wato al'amiluna alaiha fiye da duk sauran asnafi thamaniya din nan babu wanda haƙƙinsu a zakka ya fi ƙarfi irin alfukara shi sa annabi bai ma ambaci ragowa ba sai ce to ukhadhu min min aghniyaihim sai ce fa turaddu ala fuqaraihim domin daga cikin fikihun zakka na farko farko shine dan a rage radadin talauci in kana neman liberty alleviation musulunci ne ya fara kawo shi rage radadin talauci wa mutane ta hanyar zakka na fata an gane ka koma nan ba ta daya fi qurratul uyun fihi a cikin wannan gaba anna zakata la tanfa'u mun fahimci ashe zakka ba ta da amfani illa man wahada Allah sai fa ga wanda ya kade ta Allah duk mutumin da ba shi da tauhidi zakkarsa ba ta da amfani wa sallat salawat sai fa wanda ya kade ta Allah wa sallat salawat kuma ya sallaci salloli بشروطها da sharadanta wa arkaniha da rukunanta wa wajibatiha da wajibanta kaji fa kai sauran aiki ke ashe ba fitar da zakkar ba kar ka fitar ka dinga ganin ka kade ta Allah babu shirka a tattare da kai baka dan sakin hanya baka biye biye baka zuwa wajen yan duba baka zuwa wajen bokaye baka zuwa gurin yan tsubbu baka canfi a biye same ka kace suwana ne eh ba ka yi kana tsaye da sallah sallar ta kama kana cika sharaɗanta kana cika rukunanta kana cika wajibanta sai fa in kayi wannan sannan ka fitar da zakka ma Allah zai karba dan ka gane tauhidi sallah da zakka a hada suke ba sa rabuwa in tauhidi ya samu matsala sallah ta samu matsala zakka ta samu matsala idan tauhidi yayi kyau sallah tana da matsala to zakka ma akwai matsala a ciki wa zakatu qarinatu sala saboda ita zakka da kake kallo yan biyun sallah ce ma'ana da sallah da zakka Hassan da Husaini abokanan juna ne ƙarinai ne waɗanda ba sa rabuwa wa zakatu qarinatu salawat sallolin nan da kake kallo na farilla abokananta gwaitaka zakka ne fi kitabillahi ta'ala a duk inda ka gansu a cikin littafin Allah ta'ala wa yadullu ala hadhihi aljumla abinda ke ƙara fito maka da wannan magana wannan jumla qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu dina hunafa'a sai Allah ya ce wa yuqimus salata wa yutuz zakata kaga guda uku duk gasirin Allah ya kawo maka yace ba a umarce su ba illa li ya'budu Allah sai fa dan su bautawa Allah mukhlisina lahu suna masu tsarkake addini ga Allah hunafa'a suna masu kaucewa barna wa yuqimus salata suna tsaye da sallah wa yu'tu zakata suna ba da zakka sai Allah ya ce wa zalika dinul qayyima in kana neman addini miƙaƙe addini mai kima shine tauhidi sallah zakka tauhidi sallah zakka na fata gani tauhidi sallah zakka kaga sai ka ce ba umarce su ba sai dan su yi tauhidi ba umarce su ba sai dan su tsaye da sallah ba umarce su ba sai dan su ba da zakka tauhidi sallah zakka kuma duk inda za ga aqimus salata sai ce wa atuz zakata aqimus salata wa atuz zakata a hande hada Allah ya dinga kawo su shi yasa sayyidina Umar radiyallahu an lokacin da ya zama khalifa wasu suka yi withdrawal suka ce su ba za su ƙara ba da zakka ba da suka kasance suna bayarwa sayyidina Umar ya shirya rindina ya ce wallahi sai ya yake su sayyidina Abubakar kai ko afwan sayyidina Abubakar ya shirya rindina ya ce wallahi sai ya yake su har masu sayid na umar suna ganin mutane suna sallah kuma a ce ka yaƙe su suna kalma shahada suna sallah amma ka yaƙe su ya ce na rantse da allah duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na yaƙe shi ya ce wallahi ko da baibayin da ake wa dabba da baibayi na igiya suka kasance suna ba manzan allah yanzu saboda sun ga baya duniya suka ce ba za su bayar ba ya ce wallahi sai na yaƙe su akai dan ka san sallah da zakka ba ta rabuwa faman ata bi hadhihi al-umur shi yasa duk wanda yazo da waɗannan al'amura ata bi baqiyatil arkan li quwwati da'i ila zalik insha Allah ba za a sha wahala da shi ba zai kawo sauran rukunan guda biyu da suka rage in dai mutum bai da matsala a tauhidi ko bai da matsala a sallah ko bai da matsala a zakka wallahi ba za ka same shi da matsala a azumi ba ba za ka same shi da matsala a aikin hajji ba in ukun nan suka samu ragowar da izinin Allah za su samu da wahala ka ga mutum ana gwagwagwa da shi a azumi ko ko aikin hajji bayan yana da tauhidi ya tsaye da sallah ya bada zakka li'anna zalika yaqtadi al-ityan biha luzuman saboda yin waɗancan guda ukun ya hukunta zuwa da ragowar tilas qala ta'ala shi yasa Allah ta'ala ce fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum wai kafirai aka ce in sun tuba sun bar kafircin kaga sun yi tauhidi kenan wa aqamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka fa khallu sabila Allah ya ce ku fita sha'anin su ku rabu da su shikenan kun zama yan uwa kaga ba a ce su kuma suka tsaye suka yi azumi kuma suka yi aikin haji ba a faɗi wannan ba an ce fa in tabu fa in tabu anan yana nufin in sun bar shirka sun yi tauhidi wa qamus salata suka tsaye da sallah wa atawuz zakata suka bada zakka shikenan sai a sai a janye fada a jihadi a janye yaki shikenan kawai Allah ya ce fa khallu sabilahu tauba aya ta biyar qala anas fil aya anas zai ce game da wannan aya taubatuhum tubansu da ake nufi khalqul awthani wa ibadatuhum rabbahum wato tubewa daga bautar gumaka da kuma bauta wa ubangijinsu wa iqamus salati wa ita'uz zaka da kuma ba da sallah da kuma tsai da sallah da ba da zakka Allah ya ce in sun yi iya wannan fa khallu sabilahu wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu marfu'an an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda hadisi ne marfu'i wanda al-haythami a cikin mijma'iz zawaid ya kawo wannan hadisi a mujalladin sa na uku shafi na 65 haka abdullahi bin ahmad a ɗan gidan imam ahmad bin hanbal shi ma ya kawo shi a cikin as-sunna shafi na 693 al-imam at-tabarani a cikin al-mu'jam at-tabarani abin nan a cikin at-tafsir shi ma ya kawo wannan lahu isnadun sahihun sun ce wannan magana wannan hadisin yana da yana da isnadi wanda yake ingantacce abdullahi dan mas'ud yake ta umirtu an umarce ni bi iqamis salati da tsaida sallah wa ita'iz zakati da bada zakka wa mallam yu zakki fala salata lahu duk wanda baya zakka bai da sallah duk wanda yana da kudin ba da zakka amma iya sallah kawai yake amma ya yi ƙememe yana kin fitar da zakka wannan hadisin ya ce sallah ma bai da ita da haka duk wanda yana da kudin zakka sai dai je masallaci ya sallah amma baya ba da zakka hadisin abdullahi dan masud ya ce fala salata lahu bai da sallah na fata an gane lokaci yayi ƙwara minti ɗaya وفيه أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة a cikin wannan hadisin mun fahimci ashe shugaba shine yake da alhakin karɓar zakka wa sarfaha da rarraba ta shugaba in akwai gwamnatin musulunci ba a kyale mutane su da karan kansu a ce su cire zakka su bayar akwai jami'an hukumar zakka an san kowa an san abin da mutum yake juyawa saboda haka in lokaci yayi za a tura wakilai su je su yi lissafin dukiyar mutum su cire haƙƙin Allah su tafi su kenan an hutar da shi da aka shugaba ne yake karɓar zakka kuma shi shugaban shi ne yake da yake da ikon ya rarraba ta a bawa na kaza a raba wa bangare kaza sunfi kaza a yi musu kaza imma bi nafsihi ko dai shi shugaban da kansa ya karba ya raba aw na'ibihi ko deputy dinsa misali in gwamna ne shine da alhakin karɓar zakka ko kuma in hukumar zakka ce to akwai kwamishinan hukumar zakka shine da alhakin karɓa ko kuma mataimakinsa famanimta na amin ada'iha duk wanda ya ƙi ba da zakka ukhizat qahran minhu kwata ake da ƙarfi in akwai gwamnatin musulunci an san wane yana da dukiya ba taɓa ganin ya ba da zakka ba wannan kwata ake da ƙarfi na fata an gane وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام أحمد أتكون wannan hadithin kuma akwai dalilin da ke nuna cewa ya wadatar idan mutum ya fitar da zakka ya ba nau'i guda cikin waɗanda aka ba ake ba zakka kamar yadda wannan shine mazhabar Imam Malik da Imam Ahmad ma'ana mutum da ya cire zakka kawai sai ya ba iya talakawa kawai yayi da ya cire zakkarsa kawai sai ya ba iya ainihin wato mu'allafati qulubuhum misali da ya cire zakarsa sai ya ba wa algarimi na waɗanda ake bi bashi su kawai ba ma'ana cikin nau'o'in nan guda takwas da aka ce a ba zakka da mutum ya cire zakka sai ya ga shi kawai bari ya ya focusing ya baya yadda ita ga iya rukuni kaza zakarsa ta yi wannan kuma shine ra'ayin ko mazhabar Imam Malik wannan shine mazhabar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala rahimahumullahu ta'ala so sai mu tashi wa fihi annahu yajuzu dab'uha ila gani la yajuzu dab'uha ila ganiyin abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah